فإن له معيشة ضنكا ونحشره وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فلا نحن اليوم نقبل على الشهر المبارك شهر رمضان في بضع ايام اتمه الله لنا مغفورين من الذنوب والخطايا هذا شهر القران ذي الذكر حيث نعتاد فيه تفسير كتاب الله ومدارسته من أعمال الخير هذا الموسم نفعنا الله وإياهم بنظير علمه وحكمه ونتوسل بهذه الأعمال في هذا الشهر الميمون أن يرفع عن هذه الأمة البلاء والفتن ما ظهر منها وبطن فكم من أمة أهلكها الله بذنوبها إلا قوم يونس لما آمنوا واستغفروا قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وأما بقية الأمم القاسية فحق عليها القول فهلكوا قال الله تعالى وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ونحن اليوم نعاني من الوحيد الالهي حيث تمزقت وهدت الامه وكثر الخلق بكل ردع من الرضوان قال الله تعالى هو القادر على ان يبقى عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلكم يفقهون لكن لكن مع كل ذلك لا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ونأمل أن نكون مثل قوم يونس فنراجع فبارع عن الغي الذي أصابت أصاب أصاب الأمة وعلى ربنا نتوكل ومن توكل عليه فقد نجا اللهم استجب اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لموتى المسلمين جميعا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شماعينا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نقتل من تحتنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم جماعة يوم عشرين دبر في وطن شعبان يقرأ بمؤمن الأريد da arba'in da bakwai ranar da ke lahadi daidai da sha biyar da watan februari shekara dubu biyu da ashirin da shida shekara ta miladiya da mukaddima na wannan shekara azumin wannan shekara allah ya nuna muna mun yi shi lafiya mun kare lafiya yau din nan gashi muna fuskantar wata mai alfarma watan ramadan cikin 'yan kwanaki kaɗan muna roƙon allah ya cika mana wayannan kwanakin nan muna masu yana ma muna masu wanda aka gafartawa daga zunubansu da kurakuransu wannan wata na ramadan watan qur'ani ne qur'ani na kuma abocin zikiri yanda muka saba duk irin watan nan ya zo mukan yi tafsirin littafin Allah ko mukan mukan yi mudarasawa muna koyo gaba daya muna fata daga cikin ayyukan alheri da ake yi na wannan na wannan zamani Allah ya amfana da mu da dimbin ilimin da ke cikin wannan littafi da hikima ko muna tawassali da wannan ayyuka na alheri na a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ɗauke da wannan al'umma ta shi al'umma Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bala'i da fitinori wanda suka bayyana da wanda suka ɓoye. To da yawa Allah ya halaka al'ummomi da mutane da yawa domin zunubansu. Al'umma ɗaya ce kawai Allah bai halaka ta ba, ita ce ƙaunar Yunus. da suka yi imani suka yi istighfari suka dawo suka bi umarnin ubangiji Allah yake gaya mana falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha to da dai ya kasance wata alƙarya ta kasance ta yi imani kuma imani ya amfane ta da ya kasance haka amma bai kasance ba illa awon yunus sai mutanen yunus kaɗai lamma amanu lokacin da suka imani kashafna anhum azabal khizi sai muka kwanan musu azaba ta wulakanci fil hayatin duniya a rayuwar duniya wa matta'na wa wulahin kuma muka jiyar da su daɗi har zuwa wani lokaci ashe Allah in mutane suka yi cika zunubai suka bijire wa takin shi yakan azabta su da zunubansu in kuma suka dawo suka yi istighfari suka dawo Allah kan kwaranye musu cikin azabar Allah shine alkhizi fi hayatin duniya wulaƙanci a rayuwar duniya cikin azabar Allah wulaƙanci a rayuwar duniya in kuma aka yi imani aka dawo sai Allah ya ɗauke wannan wulaƙanci kuma ya jiyar da wannan al'umma daɗi har zuwa wani lokaci wato ajalinta wa amma sauran al'ummomi da suka sa'a wa umarnin Allah sai wa'adin Allah ya tabbata a kansu Allah ya halaka su duniya ma kafin lahira to haka Allah ke halaka al'ummomi ya ce kullum fa kullum dukkansu al'ummomin da muka halaka wani mun rike shi bizambihi domin zunubin shi Allah na azabta al'umma domin zunubinta daga cikin wanda Allah ya azabta wanda Allah ke aika musu ruwan duwatsu tsakuwa wayansu kuma Allah zai aika tsawa wayansu kuma Allah zai nutse da su cikin ƙasa wayansu kuma za a nutsar da su cikin ruwa kuma Allah bai kasance yana zaluntar su ba sun kasance suna zaluntar kawunansu in al'umma ta bijire aka yi mata gargadi aka yi mata wa'azi ta doki a zunubinta to Allah na kama wannan al'umma da zunubinta kuma ya halaka ta kuma Allah bai zalunce su ba kawunan su ne suke zaluntar kansu domin yau gaskiya al'umma ba wai mu kasan nan ba nan da nake magana ba kasan gaba ɗaya ba kasan nan ba duniya gaba ɗaya cikin musulmi duk inda suke muna cikin wahala domin al'umma ta tsintsinke ta rarrabu kuma kisa da kashe-kashe ya yi yawa a ko'ina kuma Allah ke gaya mana ba shi yana da wani kudura da ƙarfi ya aiko muna azaba daga samanmu ko ko daga ƙasar kafawonmu ko ko cuɗanya mu ƙungiya-ƙungiya ƙabila-ƙabila mu dinga ɗanɗana ma juna tsananinmu Allah ya ce ka duba ka gani yadda muke sarrafa ayoyi domin ko da la'allahu za su yi tunani duk da haka ba za mu yanke kauna daga rahama Allah ba domin ba mu yanke kauna daga rahama Allah sai mutane da shi kafirai ko muna fata mu zama irin mutanen Yunus mu koma mu duba mu ga kurakuranmu inda muka kauce mu bincika kanmu mu dawo kan gaskiya kuma wannan abu ba wani abu ne mai buwaya a wurin ubangiji in mun yi istighfari muka dawo muka bar abubuwan da muke yi Allah sai ya ɗauke mu da farage muna wannan azaba ta wulaƙanci a duniya kuma sai Allah ya jiyar da mu daɗi har zuwa ajalin shi saboda haka muna roƙon Allah ya karbi addu'ar mu kuma Allah ya warkar da dukkan mara lafiyar mu da kuma yayi rahama ga dukkan waɗanda suka ga rubuta gaskiya to kafin mu fara tafsiri ga malam zakariya Usman Zakariya Ƙura'an Kasat ya ba da miliyan ɗaya zakashi daidai lokacin da aka kawo zakar nan akwai tawaga daga garin kwarar gari wanda ke igabi local government kwarar ko? Eh? suna da masallaci magaji ali mazorin izala juma'at mosque yana yiwu sun zo suna neman taimako na katako zin kusoshi pop ko silip da fenti sun zo suna neman taimako wannan daidai lokacin da kudin nan suka zo sai na miƙa musu na ceto ga zakar bawa Allah ta yi guda da salatu wanda ya karbi kudin nan shi ne muhammadu sadisu shi ne sakataren masallaci da kuma abdullahi usman shi na'ibi liman bai samu zuwa ba kuma a gaban tawadda da suka zo saboda ka na san miliyan ɗaya zai yiwu da zai isa ba saboda ka duk ce taimaka musu sai ya zo masallaci a bashi lambobin su ya tara domin su inganta masallacin su to kurmutu suna yabo wanda suka zo nisa ka zuwa suna yabo kafin a tashi ne baki da muka gayyata wanda suka zo za mu muna musu marhaba za a faɗi suna wanda suka halatta insha Allah. To bismillah. Kuma ba a wannan zikiri.
An karanta.
Kuma karanta? To yau za mu tashi a babbar aya. Wannan ayan nan da za mu tsaya kanta duka waɗannan ba za mu bar haƙƙinka ba ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya kauce ya yi irani ya ki kula an zikiri daga ambatona wato ƙur'ani na ayi anil huda daga shirin Allah azzakir azzakir ne wato shirarwa da take tunatar da mutane zuwa ga Allah wadda ilai wadda kuma take kira zuwa ga Allah ولم يؤمن به يكن إيماني دوانا وتجي إيماني للقرآن إن الله يسوقع كم محمد صلى الله عليه وسلم yake yarda da manzon Allah yake yarda da duka abin da umarnin Allah ya zo ta littafin shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu fi dunya to wannan ya kasance yana da a duniyar nan ma'ishatan danka yana da ma'isha yana da rayuwa amma dauka da rayuwa mai kunci bitanwi da ce ma'ishatan daukan da ce an yi tanwi ne masdar ma'ana ne masdar daukan din nan bi ma'ana diqatu di dauka ko diqa ma'ana kunci a rayuwa wa fassara fi hadith bi azabil kafir wani hadisi ya ce ma'aishatar dauka wato azabar da za a yi wa kafiri fi kabri lokacin da ke kabari wa nahshuruhu ay al-mu'rid an al-huda wanda ya kauce kanshi daga wannan shirya kuma Allah ce za mu tayar da shi ranar tashin kiyama yawan kiyamati a'ma zai tashi makawo ay a'ma al-bas ta tsaya inda shaytan yayi wa adam wasu wasu هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يطلع يوم يعيش فأظلهم الشيطان ce nuna maka iccanyar dawwama wanda in ka ci ba mutuwa da kuma mulkin da yake ne lalacewa da ya roƙe shi suka ci iccanya Allah ya fitar da su daga aljanna ce da hawa Allah ce qala ahbita minha jami'a ku fita ba'dukum li ba'din adu sashen ku yana makiyi ga sashe Hauwa da adam da iblis sai Allah ce fa imma ya ce lakum minni hudan amma ku je a duniya in wani shirya ya zo muku hudan wani shirya ya zo muku fa ba mai taba huda ya duk wanda shirya na wallahi ya dinda wala ya cika ba zai bace ba kuma ba zai wahala ba shi ne Allah ce kuma wa man a'rada an zikiri aka fi akan abin da ke gaba wanda ya bi gaskiya ya bi shirya to ba zai bace ba kuma ba zai wahala ba amma wanda ya bijire daga ambaton Allah shi ne shiryar da Allah zai shiryo fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwar kauci kuma Allah zai tada shi a'ma wannan hadisi da malamin fara وفسر في الحديث بعذاب الكافر أو زول عن سعيد آه سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة دوكا لا يوالي أمشي قال عذاب القبر عذاب القبر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج عنه مستدرك بهذا المسلم بس هو البشرى ثم ذكر معنى بيو معنى cewa in Allah ya aiko shirya da ya kori Adam da Hauwa da Iblis suka zo duniya. Allah ya ce zai aiko shirya wata shirya wanda ya bi ta to ba zai kace ba ko ba zai wahala ba amma wanda ya kauce mata zai samu rayuwa mai kunci a duniya yau ko ka duba man a'ada an zikiri duk wanda ya kauce daga ambatona daga littafi na daga qur'ani na daga musulunci to yana cikin rayuwa mai kunci yasa in mun duba rayuwar kafirai yanzu da muke muku magana suna cikin rayuwa mai kunci za ka gansu eh suna da ci gaban duniya amma ba kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali domin kuncin rayuwa da suke da shi mu kuma musulmi muna da kwanciyar hankali a da lokacin da muke rike da littafi amma yanzu da muka watsi da addini muka- muka bar littafi shin muna da kwanciyar hankali ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى an bukanci hankali duk kasa da da take sharq al-awsat middle east suna can yanzu an kiyaye su makaman muya ko makaman yaki cikin teku cikin kasa hankalin kowa kowa da ka sani a tashe yake ba kwanci hankali za ka ga mutane suna cin shinkafa kaza suna kiba suna wani abu amma hankalin su a kwance yake la ba su da amin- ba su da aminci mu kuma nan ga talauci ga jahilci ga rashin kwanciyar hankali duk wata musiba ga ta nan ba mu ga muku cewa Allah na halaka al'umma da zunubansu ba to wai me yasa ba ma zama mu yi tunanin cewa waɗannan zunuban mu nan su ne Allah ke azabta mu da su me yasa ba mu tunanin cewa zunuban nan da muke yi shi sa Allah ya kawo mu da wulaƙancin rayuwar duniya musulmi ne misali a ƙasar nan ga yawa inda ka sakwato har mai duguri mai duguri ka wuce kano kano ka wuce har fara ƙasar musulmi ga ta nan shimfiɗaɗɗar ƙasa ni'ima ne amma ba a kwanciyar hankali ga talauci ga jahilci saboda haka sai ba mu zama mu ne sayi ba sai muka zama mu ne bayi dole mu yi yadda ake so ba ma ne neman shawarar mu biye kawai muke don me zurginmu ne kamar ƙawon yunus ina gaya mu kafin watan nan ya kare mai zuwa ramadan in za mu koma kamar ƙawon yunus to allah zai kwaranye muna wannan azaba ta wulakanci za ku ganta in ba na ba mu kuma haka Allah ya ce wa man arada an zikiri yau ba mun zama kamar mushrikai ko ahlul kitab Allah ya ce kama anzalna ala al-muqtasimin kamar yadda muka saukar akan muqtasimin sune yahudu da nasara allazina ja'alul qur'ana idin wanda suka mai da qur'ani idin wato gaba gaba فقسموه هذه الأقسام وعدوه مع ستة القرآن قطع قطع ويروى أن أهل الكتاب هم المقتسمون أنت سون المقتسمون آمنوا ببعضه وكفروا ببعض ونقنقل شيء إيمان ونقنقل رسول دواء وأنا مغنى موسى وعيسى أتقول القرآن سعي من يدا النبوان إيه من يدا يا يوئي المعجزة amma kuma an ce Allah shi kaɗai ne ba zai ba Allah ba ne suke awon yadda da wannan ba shin kana jin ya ya tsaya tsaya ne akan yahudu da nasara la la annabi sallallahu alaihi wasallam hadith muslim ya rawaito shi yace ne bada al-islamu ghariban musulunci ya fara bako musulunci ya fara bako lokacin da musulunci ya zo tauhidi ya zo abu ne bako وسيقول كما بدأ musulunci nan zai sake dawowa kamar yadda ya fara zariban yana bako wa tuba lil ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce madalla madalla ayi ma bakin zamanin da musulunci zai bako wato musulman wannan lokacin ayi musu bushara musulunci zai kuma bako fahimci musulunci fahimta na gaske zai da yawan musulmi amma shi kanshi musuluncin ba ne domin hajjin zuwa su musulma yadda Allah ɗaya bane ga su musulmi suna sallah suna komai la ilaha illallah suna faɗa a bakin su amma kuma bayan ila suna da wasu alihat suna ji akwai ne ba da rai akwai ne kashewa akwai ne azurtawa akwai ne talautawa akwai akwai ne bayarwa akwai ne hanawa da wannan shine sifar ila sauransu ba la ilaha illallah ba kun ila ba musu har in ka fara da tare sai ce a a wannan ba mu ji shi ba ba san yana da hada ba mu taɓa jin wannan ba ya kuma sun ce zama kuma Allah ya nuna wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura lokacin quraish annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mai da qur'ani sai su ɗauki qur'ani mahjur suka bar shi ba sa aiki da shi shi ne yana aiki da qur'ani لأن يأتي والصارق والصارق فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله يعني كيف تبعوا بعض المهد Allah ya ce mana aka min hadar hadisi ta ajabu wa tadhakuna wa la tabku وأنتم صامدون shin da wannan hadisi wato da wannan qur'ani kuke mamaki wa tadhaku kuna dariya wala taqul baqa kuka in ka san abin da ke cikin qur'ani sai zama kuna wani hali da Allah ta antum sabitun la'u kuna cikin annashuwa kuna cikin kun shagaltu lahu ta fasho tiktok alfasha a ƙasar nan ne fa duk musibar da ta same mu duk azabar da ya same mu da jahilci da talauci da rashin ingancin rayuwa a cikin irin wannan a cikinmu wani zai kashe biliyoyin kuɗi na yasa ina ma ‘ya'yana ba su da yi nuna na rufa gudu kuma kuna sha'awa mawaƙi an fi sauran mawaƙi a kan malamai ko ba ko dole ku haka ba son da gaskiya an fi son masu bambaɗanci masu karya a kan masu faɗar gaskiya kawai gaskiya ka faɗe ta kawai sai ka ga ta zama wata matsala dole a wahala to Allah ce wa man a'rada an zikri zikri kan shi da qur'ani fa inna lahu to ai ba ma shi shi yasa baha ibn muzahir yake cewa in irin wannan tabi'i ya faɗi hadisi ko sahabi ya faɗi hadisi hadisin abun ya haɗu da gaibi sai a ce lahu hukumar wafi hukuncin shi hukuncin hadisi kamar an ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam a hukunci yace ya ati ala nas zamanun yu'ammatul mushaf ala hatta yu'ashshishu fihi al-ankabut ya abu lamar inda za a rataye qur'ani har gizo-gizo ya zo ya yi yana a gurin shi na yin tafawun ya fi ma'anar shi gashi qur'ani amma ba ɗaukar ilimi da hikima da samun mafita daga Qur'ani wa takunu amalun nasi bir riwayat wal hadith in kaga mutum ya wani abu ina ka samu hukuncin a a an rawaito kaza akwai falala kaza akwai mutane za su dinga bin falala wanda bata tabbata ba a Qur'ani da sunna da aikace falala man a'ada an zikiri wanda ya kauda kanshi da littafi na da ambato na da ilimi na wa yan lahu ma'ishatan to shi sa muke cikin wannan al'ummar nan gaskiya ta bar qur'ani qur'ani nan kai ta wa tasimu bi hablillah ba a imani da sihiri ba a ba imani da sihiri alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab Allah ke ce maka wanda aka ba wani bangare rabo na littafi ba yu'minuna bil jibti wa qarut suna imani da jibti shine sihiri da tagut shaytan yau ka tashi a ƙauyen ka ce mutane kai duk ba su sihirin na ta shirme ne suke yi laisa bi shay'in kamar yadda annabi ya faɗa za a ce wannan ya hukace waye bai imani da sihiri ba ومن أعاد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى mace wata ji mijinta zai ƙara mata kishiya sai ta je wurin boka a yi mata magani kun ga ta yi imanin boka yana hanawa yana bayarwa sai noma ya ce ki kawo kaza da kaza da kaza amma kuma tsakanin magariba da isha'i dole sai kin zo na ya kwanta da ita kuma ta zo ya kwanta da ita nan ne labarin da ya kaga ko mijin sai Allah ya jarabe ya jarabe ta da kisti da laki amma kuma tana ci ita tsoron da mata kishin ko ta je ta kwanta da kafin in ka ga an kashe mutum za a yi kuɗi da shi duk ba masu imani da sihiri ba ba yin sihirin ba ma imani ma da sihirin alam tara lil ladina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa Umar bin Khattab yace al jibtu shine sihir waye bai imani da sihiri ba kuma an na fara magana na hannu masu muna matamassakin bil kitab ayi kitab ba ƙur'ani ya ce kada a jibinci masu yakin mu ba maƙiyan Allah ba take ba la tajidu qawlan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashirahum la tajidu Allah cikin Qur'ani ya ce ba za ka ga mutane sun imani da Allah da ranar tashin kiyama ba wa duna suna soyayya da wanda yake sa'a wa Allah da manzon shi ko da yawan su da uwayen su da ƴaƴan su da ƴan uwan su wa ashiratun da dangin su ba ka ga imani zai haduwa ka zo kana son makiyin Allah kana son makiyin Allah kuma ka ce kana da imani waɗannan abubuwan la tajidu ba samun shi amma yana mutanen da suke cewa hannu a daga kitabi wa sunna wal manhaj as-salaf sune rungume da makiyan wanda duk wani rashin ilimin mutum jahili mu'mini ya san wa'ancan makiyan Allah ne amma da mutane na hannu a daga kitabi wa sunna wal manhaj as-salaf amma da suna rungume da mai walaisu laisu متمسكين بالكتاب وليسوا متمسكين بالسنة وليسوا على منهج السلف ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دوكا ومن دارس الدار وأبوكانس kada a yadda a yaki wallahi su ba ba su tsira ba su gaya wa abokansu kafirai kan ku yarda a yaƙi a sharkul hausa domin kuma da kuka rungume su wallahi ba za ku tsira ba sai dai mu zauna kan yayin kuma da rai amma ba mu faɗan gaskiya yaƙi tsakanin musulmi wani ba'a tsakanin wannan da wannan yana fitattalu ba aslihu Sudan an bar musulmai suna yaƙin juna suna kashe juna an basu قالوا ذلك sai kuma mutum cewar muna rage da littafi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulman biyu suka ɗauki takobi suna yake juna duk dukkan su biyu na wuta ne aka ce eh wanda ya kisa wanda ya kasa amma ce wani ana kashe fa kuma wani zaka ce ai shi ma yana kokarin ya kashe dan uwan shi dan uwan ne kan rubin da shi amma da haka musulmi ba sa yaki sai dai su sulhu addinin musulunci qur'ani bai hana kabilanci ba da bambancin launin fata da tsoron bambance bauce domin Allah ce ya yi Allah suna halakana ku min zakari wa unfa wa ja'alna ku shu'uban wa qaba'ila lita'arafu na bai da ku shu'ub mutane kungiyoyi kabilu daban-daban lita'arafu don ku san juna wani ya auri wannan wani ya auri wannan a samu wannan haka lita'arafu ne بل تفاضلوا وضعوا قال لا وضعوا وقال كلكم من آدم وآدم kuma sai a ake yi ma'ana ne mutane sun bar littafin Allah sun kowa jahiliya mutum da aka littafin Allah ne Allah ya ce muna wa man a'rada an zikri fa inna lahu ne ma'ishin tadanka ونحشره يوم القيامة أعمى زي تاسي مكاو ولا تاسي القيامة إن تاسي الذي قال رب لما حصرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعض إيه؟ أو أنكرك
أنكرك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
to in mutum ya tashi ran tashin kiyama gashi nan ya tashi makawo sai ce qala rabbi ya ubangiji na lima hasharta ne nesa ka ka tayar da ni a'a ma gani makawo ka tayar da ni makawo wa qad kuntu basiran a hali na kasance a duniya ina gani a duniya wa inda ba'ath ko lokacin da yake ya tashi yana gani amma sai a mai da shi qala kadhalika
وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سواء تسأل تشير كذلك يعني قال قال الأمر إيه الأمر كذلك حتى يكي أتتك آياتنا آيوين مسوزو من آيوين مسوزو مكة فنسيتها sai ka mance da ayoyin ga qur'ani ka gane ga awazi an yi kaji kuma ka mance da su taraktaha wa lam tu'min biha ka barta baka imani da wannan ayoyi ba wa kadhalika kai ma haka nan muslim sayanika ayatina kaman yanda ka mance da qur'ani ka mance da sunna ka mance da wa'azin da malamai na gaske suka maka al yawma tunsa ran tashin kiyama kai ma yau za a mance da kai fitraka fi nar za a sa ka wuta jahannama amince da kai in koyi yadu billah kamar yadda ka bijirewa kamata dinu ne kamata dinu tudan man san ma'asun ni'abihi Allah zai sakamako kamar yadda ka yi a bar mutum cikin wuta jahannama sai ma da ce ilahuna in ta haƙƙisar adam zuwa nan ne labarin adam ma'a shaitan tare da shaitan ya tsaya ko ya ƙare fil jannati a cikin aljanna wa ba da khurujihi huwa wa zawjatuhu ila dunya to bayan fitowar shi da shi da matar shi zuwa duniya duniya ma mastamala alaihi min zuriyatihi da kuma abin da ya kunsa daga zuriyar su biyu da ma khatabahum Allah ta'ala bihi da kuma abinda Allah ya magana da su min adam shiqa cewa ba za su samu wahala ba a duniya والآخرة لله تاسو قيامة لمن لمن اتبع لمن تبع الهدى هداه duk ga wanda ya bi shiryawa Allah to ba zai samu wahala ba duniya da lahira wa huwa nida'un am wannan kira ne wanda Allah ya yi gaba daya li bani adam zuwa ga duk zuriya adam min awwalihim da akhirihim daga farkon su har karshen su ثم خصص هذه الأمة المحمدية بقوله تعالى يزكم الله زي كيبي على الأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن ذي زي متى بيان وكذلك نجزي من أسرف وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى yace wata zalik haka nan dai kuma wato misli jaza'ina kamar yadda sakamako ya kace min ara da al'anin huda ga wanda ya kauce daga gas- gaskiya da shirya na zazi mana asrafa duk wanda ya ketare haddi ai jawaz al hadd fil ibadati a ibada wa ashraka billahi shirki da Allah min hadhihi al umma daga wannan al umma wa lam yu'min bi ayati rabbih kuma ya ki imani da ayoyin ubangijin shi wa huwa al qur'an shine qur'ani وتكون له معيشة ضنكا في الدنيا ذات قسم تينا دا رايوا مي تسنني مي قنشي الدنيا نو والعذاب الآخرة أشد كما عذاب الله رتا في سنني من عذاب الدنيا دا عذاب الدنيا وعذاب القبر دا عذاب ال- da yake a cikin kabari wa abqa kuma ta fi dawwama
أفلم نهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي To, kafin dai mu yi wannan hasara Allah ya ci haka nan da yake saka ma wanda ya yi israfi ya karkace ya ƙi imani da ayoyin ubangijin shi haka Allah zai mai duniya ba zai ji daɗin duniya nan ba Kuna ganin mutane kamar suna walwala suna jin daɗi ba daɗi suke ji ba kai da kake zama suna jin daɗi duk wanda ya- ya kauce daga wannan haka zai samu wannan wahala amma in mutane suka yi riko da addini suka yi riko sosai sai Allah ya kawo musu arziki ya kawo musu kwanciyar hankali ya kawo musu komai su ta hayyafa da muna fata Allah bai ya mai da mu a a yanda muke shi ne kuma Allah ya ce afalam yahdi lahum shin bai shiru ba lahum zuwa gare su ai kufara hazin umma wanda suka kafirta na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كم خبرية مفعول وفاعل يهدي ليش أفلن يهدي إهلاك أقوي أقوي جميع أقوي مصدر م- آه مستتر شين إهلاك دل عليه أهلكنا شن بشريد الله جريس متاني ديوا أهلكنا مك حلقا كثيرا من الأمم الأمم ديوا تزو الله يبسد إتو ونن تزو الله يبتزد قبلهم من القرون na ƙarnuka da yawa a yi al'ummar mabiya al'umma wadda ta guda wata ta guce bi ta zibin wasu wanda suka karyata annabawa yamshuna yani hal fi da mir lahum shin ba su gani ba yamshuna fi masakinin suna yawo ko ko suna tafiya a masarik a wuraren su fi safarizm in kuna zuwa Quraysh za ku je Sham ila Sham wa ghayriha ko za ku je Yaman ba kwa ganin ƙauyuka da al- al'ummomi da muka halaka yau in kana so ka yi ka zuwa irin egypt ka ga gawokin fara'ina ka ga inda allah ya halaka al'umma al'ummomi wanda allah ya halaka da ya ce wa ma zikira min ahli ihlak min fi'lihi alkhali min harfi masdari li ri'ayati ma'ana la la mani'a minhu da ya ce an akalin ya hadi lahum ne fa'il ya hadi shi ne ihlak to ɗauka wannan ihlak ɗin nan daga fi'ilin shi a halakada ɗin nan ba tare da wani har min harfin mazari daga harfi ko da ya riayatul mana don a ruwa ba ta zuwa musu yadda Allah ya halaka mutane ƙorin ƙarni bayan ƙarni ga shi kuma kuna tafiya a gidajensu masakinahum inna fi zalika la'aya cikin wannan akwai aya da ibrar akwai abin kula ne ulil nuha da zawil uqul masu hankali akwai aya masu hankali kullum ka duba wanda ke gabanka yau an baka gwamna ka zo ka zauna a ofis kuma akwai wani abun mamaki sai ka daga kanka za ka ga gwamna tun daga na turawa bayan wannan yayi bayan wannan yayi ma rabi mafi yawan su ma sun ne sun mutu kai ne yanzu ba a kujerar nan wannan akwai aya cewa kai kuma gobe hoton wani ne kai kuma kai ne rataye kuma ya mutu ce sa ba san jabarut in kana mulki ka dinga kuntata wa mutane kuma kai tsammani ya kan duniya kenan ku ka yawo ku ga garuruwa ku ga gidaje ku ga mutane wani gida za ka wuce a ce ai gidan wane malam ne da ya kaji na hanshakin mai kuɗi amma ga gidan yanzu ba kowa kuma mu a wuce ga gonan wane gona ga ta ta ɗai gona ba mu ita akwai aya ba da kai da ka samu kanka a wannan zamani kamar yadda kake gani wancan sun wuce wata rana kai ma bushewa za ka yi wannan jababira ake wa amerika ce wai kafin amerika nan ta zo yan faya nawa aka yi wa'annan inda ya fi tarihin mogul empire ta ta ta ta mayaka kan dawaki duk garin da suka je kace-kace suke da garin suka yi mulki tun daga siberia har europe mulki amma na suke sun sa wannan mahaukacin ya kamata wani mai wa'azi na amerika mai bin kananan yara a mishi wa'azi shi fa ba abin da yake gani man ashaddu minna kowa ba wanda ya kai kowa Allah kuma da ya halicce shi ya fi shi mai kowa Allah ya fi shi karfi da ka samu na mulki shi kenan sai ka tsammani ka fi mutane karfi da ka samu ɗan kinsa to Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li ulil nuha masu hankali masu tunani to lalle akwai aya a cikin wannan abubuwan nan da kuke gani Allah ya ce walau na dafin lahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakin Allah hu fadlin alal alamin da Allah bai kawo wasu mutane su tunkuɗe wayansu wayansu su tunkuɗe wayansu wayansu su tunkuɗe wayansu da duniya ta lalace wato mulki na Allah ne bai bari shi a wani kuma Allah na ba wanda yake so malikal mulku tu'til mulka man tasha Allah na ba wanda yake so mulki ba yawan faɗa bane ko dubara Allah ne ke zaba ɗauko wannan ba shi ɗauko wannan lokacin da ka ganka a kujerar mulki to ka tsaya kai wa Allah yi ka zama khalifa kai adalci tsakanin mutane ya sa muke kira addiniyar arewa muna sukan juna muna faɗa da juna muna ƙiyayya da juna kan mulki na ɗaya ba nan ne mu samu mulkin ba domin mulki na waye ta za ta yi faɗa akan ruba nata ba tana wucewa ka ga marsanji mai kyau ta wuce ko fitor sai ka dinga faɗa wai kai kake so sai ka shige ta ta ka ce mulki ba nata ba ne nisa muke faɗa kan mulki zai ku rasa ku biyu kuna faɗa kan mulki ko biyu ku ne ku rasa abin da ya kamata ku yi sai ku tambaya me Allah yake so da mu mu haɗa kanmu ba laifi a zama akwai wannan fati akwai wannan fati akwai adawan fati amma ba adawan cin mutunci ba irin na waziri ibrahim yake cewa politics without ku ƙananan yara ne siyasa ba da gaba ba politics without shi ya kamata mu yaka a tare da gaba ba sannan kuma inda mun iya zai mu ce to ba komai wannan ku yi nan wannan ku yi nan amma dai ku kawo muna komi ya zo gidanmu ko ba haka ba in kai ka samu alhamdulillah dan uwa ya samu in kai ka samu alhamdulillah ne dan uwa ya samu amma ku shiga ku dinga gaban gaban siyasa mai tsanani kuma ita ce fa aka yi lokacin abacha da raduwa aka kama shi aka kulle shi akwai wani bawa Allah yake gaya mu aka aika shi je ga yar aduwa a prison a can kudu aka ba shi jirgi da an ce mai bai da lafiya ya tashi ya je ya same shi sai ya same shi a sel a cikin sel ɗin nan yake cin abinci a cikin sel ɗin da yake bayan gida saboda haka ya kama ciwon hepatitis ya yi tsanani ya ce sai dawo shi ne fannin shawarar shugaban kasa game da rashin lafiya yana gaya ma aka ce mai sai a bace ya ji ya dawo sai ce bari sauko ya ji labarin yana duwa ya ce yana zuwa sai ce sa bawa Allah nan fa ni ina ganin abin da ya fi kyau ya kai ƙarshen rayuwa amma yadda shi ka tsina ya je ya mutu a cikin dangin shi ya ce yana faɗan wannan magana da general abashi ya murtuke fuskar shi ya juya ya haye sama ganin da yau abaci na ƙarshe kenan domin sai aka dunkwana da shi aka kama shi aka ce mishi yana cikin wanda za su yi ku aka haɗa su aka kai su wani gida daga jos aka ɗauko su prison aka kai su wani gida a kano abin sa nake ba ku labarin nan in gaya muku ce a cikin mun nan akwai gabar siyasa da ta kai wani na so ya kashe wani yana suna cikin wannan gidan sai suka ji sojoji muke kula da su ana cewa kill them all a fito da su a kaje su sai wanda yake kula da su ce a a no go kill them i hear oh god don't die abinda muke suna muku yana ya mutu an kulle shi ko shin wanda ya kulle shi ya rayu shi da darasin ka kulle mutum yau kai kuma wa ya gaya maka gobe ba za a kulle ka ba isa ba son abuse of power don kana da mulki shi kanin ƙazawa abin da ya kamata ne mu yi sulhu tsakanin yan uwa saboda haka duk ɗan siyasa ya san wane da wane suna rashin kirki Allah ya yarda ma ka je ka yi ƙarya don su yi ne saboda ka ƴan kanzagin ƴan siyasa su ne ummul khabari ƴan kanzagin wani na ba da son ka wani makiyin ka ne su ne ummul khabari saboda ka wa aslihu baina akhawaykum mu yanka sulhu tsakanin ‘yan uwanmu muna jira alhamdulillah ƙarfinmu haɗin kanmu shi ne Allah ya ce mu yi ya ce wa kasimu bi haɗulillahi ne in mun yi ita sa'adin nan shi kuma Allah wa kafa Allahul mu'minin al-qital ba kuna jin an ce an girka sojojin turawa ko ne ne da sojojin wani shi su ta girka kayansu amma in kun haɗa kanku wallahi Allah ba zai ba su iko a kanku ba amma in kuna rarrabe fa in kuna rarrabe ta su cece ku ba da wuri saboda haka lokaci yayi ga bayan Allah da muke godiya alhaji aminu inuwa wazirin zazzau shi ne chairman a kwamitin masallacin nan mai albarka sai kuma malam mahadi shehu da kuma alhaji sale bade alhaji bashir balakan ba sai kuma sheikh dr muhammad mt suleiman shi ma yazo masalam sai injiniya abdulrahman hassan sheikh bala abubakar malam yusuf ibrahim birnin magaji honorable abdullahi muhammad sani sa to the governor obasani on special duties sai dr ishaq usman sarkin shanu jere sannan kuma malam abubakar abdullahi zuwar na maye sannan kuma alhaji suleiman dan maliki malam tahir baba ibrahim sannan kuma alhaji nuruddin ibrahim wakilin bai zazzau da malam aliyu rashid wa karfe da dai dukkan ku wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba muna muku mutane da wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba dukkan ku muna muku marhaba muna fatan allah ya nuna muna yi wani azumi an kare lafiya insha Allah wa azumin nan kun san madara amma makaranta ce tafsirin Qur'ani ba kawai tarjama ba ne ba kawai a tarjama ba tarjaman nan kuma sai an ɗauko halayen mutane a ɗaure ta da aya sai a fahimce ta saboda ka mutane su ka hankali ana irin wannan bayani sannan kuma lokaci za ka ji kamar da kai ake wallahi ba da kai ake ba eh a'a ina nufin mu masu tafsirin kamar muna aibanta shi kamar yanzu mu yi magana yan siyasa wani wannan siyasa shi zai tsammani ko da shi muke ba da shi muke ba wato darasin ne in muna so mu koyi qur'ani to dole mu yi hankuri abin da ake so ka ji ka gyara ko mun gaya muku ba ku misali qaumu yunus da suka yi imani sai Allah ya kwaranye musu azabar wulakanci duniya mu ma haka yau in mun imani muka dawo Allah haka Allah zai kwaranye mana wannan azaba Allah ya kwaranye mana ya nuna mana yin azumi an kare lafiya Allah ya fitar da mu da dukkan zurban mu da masibobin duniya da lahira wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
wani ne naka na sama kuna ƙasa a guda sha da ya wasu da su Allah ya ba ta lafiya da ba ta lafiya sannan kuma mun ga ta doyi a zama a kan mun san da ya shi mako daya kuma ya wasu ba ta faru a zokin ka su ta ta zama ba su da ba da saboda haka ku ta fara an yi na kofi da ta ce mata saboda haka mun san da shi addu'a صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم في العالمين انك من المجيد Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya waɗanda suke neman mu da fitina a wannan ƙasa Allah ka san su idan ƙarfi suke ci a ƙarfi su ƙarfi Allah ka mai da ƙarfin su kawunan su Allah ka zaunar da mu lafiya wannan nahiya ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya wannan masallaci muna roƙon Allah malukin sarki duk wani wanda ke taimakawa da wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ya saka musu alkhairi wannan makaranta yau an fara wannan azumi a tafsiri na watan azumi muna roƙon Allah ya sa mu fara a sa'a shi kuma malam Allah ya ƙara buɗa mishi kirjin shi Allah ya ƙara bashi hikima da yadda zai karantar da al'umma muna roƙon Allah mu kuma Allah ya ba mu ikon yin abin jin abin da ake faɗa da kuma yin aiki da abin da ake faɗa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تدنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين